أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Allah ba da mu cikin wannan masallaci a irin wannan rana ta Lahadi inda muke karatu cikin wannan littafi na Akhlaqul Mustafa wato ɗabi'o'i na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne abin koyi a gare mu cikin abin da ya umarni da shi ko kuma shi ya aikata da kanshi aka gani wanda shahurin malami Abdullahi Gwandi ya rubuta a cikin littattafan shi so karatun da muka yi na baya a darasinmu na goma mun tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake umarta da a gaishe da mai atishawa har sau uku kuma ya yi umarni wajen soyayya da ƙauna da taimakon juna da ceto a nan ne muka tsaya wancan sati to wannan a darasinmu na goma sha ɗaya za mu tashi akan kuma abin da annabi ya hana shine malam ya ce wa ya zummu zalwa jahaini annabi sallallahu alaihi wasallam yayi zargin zalwa jahaini mai fuska biyu a cikin jama'a ya zo nan ga ya nuna mu waɗannan kaza ya koma can ya nuna mu wayancan kaza duka dai yana tare da su to wannan hali ne na munafikai saboda haka wannan abin ne a samu irin wannan ɗabi'a a wajen ɗan uwa musulmi ya ce haƙula biwajihin wa haƙula biwajihin ya zo wannan yana tare da su wancan yana tare da su wannan kuma yana kasancewa ne akan al'amurori duk da suka shafe mu mun fahimta ko kama al'amari da ya shafi tsakanin musulmai eh wannan ga matsayinsu wannan ga matsayinsu to amma shi duka sai ya je ya gwada eh muna tare akan kaza da kaza wai shi kada ya zamanto ya saba ko kuma ya bata mabangare guda ɗaya ana son musulmi ya kasance kaifi ɗaya ne wajen maganan shi wajen aƙidan shi wajen yardan shi wajen ƙinsa wajen soyayyan shi duk gaba ɗaya ana so mutum ya kasance kaifi ɗaya a kan magana amma mutum ya kasance mai magana biyu wannan ya ce kaza can ya je ya ce kaza sai rasa wani za a ɗauka me yake nufi kuma da wannan to annabi sallallahu alaihi ya yi zargin mai wannan hali ɗin wa yanha sannan annabi sallallahu alaihi ya yi hani an tahajiri wato daga hijirce hijira ko kuma ƙaurace ma ɗan uwa kuna tare da wannan haka kawai wani abu ya gifta shi kenan ka ɗauke ƙafa a wannan waje ɗin ya kamata sai ka yi bayani yan abu ko abin da ake maka wanda ba ka so ka yi bayani ba na son abin da kuke yin nan kaza amma haka kawai a ga ɗin ka ɗauke ƙafa to wannan anan sallallahu ya yi hani kan wannan ko meye yana son bayani wata dabiri da juyawa an san ka kai da wane amma kuma sai a ga yanzu kuma abin ba haka ba to me ya faru wannan babu kyau a cikin musulunci wa yalha annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani an hitiqarin nasi ya wulakanta jama'a shi dan adam gabaki ɗayan shi wato halitta ne mai daraja halitta ne mai darajan gaske cikin halittun da Allah ya yi shi ne ma muke da wa'annan dokoki ba zaɓinka ba ne ka kasance a ɗan adam ɗin inda Allah ya ga dama sai ya yi ka agwagwa amma sai Allah ya zaɓe ka ya yi ka a mazaunin ɗan adam sannan kuma ya girmama ka Allah maɗaukin sarki na cewa da ramna bani adam haƙiƙa mun girmama ɗan adam wa hamalna fil barri wal bahari gashi nan Allah ya yassare mana abubuwa duk abin da kaga ba za a iya tinkaran shi ba to ɗan adam shi kaɗansa sai kaga yana juya shi ai girmamawa ne ka dubi motocin da muke hawa yan an barka kai da ita baka sanya za ka yi ba amma ga yaro dan karami yana juya wannan babban babban halitta ko kuma wannan babban abin da aka kirkira ka dubi jirgin ruwa ka dubi jirgin sama mutum ɗaya ne amma yana jan mutane sama da ɗari biyar a lokaci ɗaya so to saboda haka ba a so shi ɗan adam girmama shi ake yi ba a son wulaƙanci kada ka wulaƙanta ɗan adam kada ka wulaƙanta ɗan adam wannan baya cikin ɗabi'a na musulmi saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wulaƙanta ɗan adam waya kuli yana cewa lastun bi khairin min ahmar walal aswad ku dinnan larabawa ba ku kasance kun fi alkhairi min ahmar daga jajayen mutane ba su ne turawa walal aswad haka nan ma ba ku fi baƙaƙen mutane alkhairi ba in gane ko a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam da balarabe da baƙin fata da jan fata da kowa da kowa kowa ɗaya ne a gaban shi. Illa an tafbuluhu bi taqwa sai dai in kun fi shi jin tsoron Allah, to shi ne kun fi shi, mun gane ko? Amma fatanka baya nuna kai cewa na musamman ne akan wani. girman ka ba nuna cewa kai zaɓaɓɓe ne akan wancan duk ɗaya muke Allah ya ce inna akramakum inda Allahi a tuƙaku lallai wanda ya fi karamci a cikin ku shine wanda ya fi ku jin tsoron Allah kawai amma ba wai da fata ba ba wai da yare ba ba wai da kyan tufafi ba a'a inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah baya dubi zuwa ga surorinku ba dubi zuwa ga me kuke da shi walakin yanzuru ila qulubikum yana dubi zuwa ga zukatanku ne so da haka babu wani bambanci ba za ka ce a mu mu ne kaza mu ne kaza ana alfahari mun gane ko ana alfahari da dangi ana alfahari da kabila ana alfahari da da yanki a wannan duk ɗabi'a ne na maguzawa ɗabi'a ne na wanda ba musulmai ba saboda haka idan wannan aka ce shi wannan ɗan adam ne to ka ji da kai da shi ɗin fa duk darajar ku ɗaya mun gane ko duk darajar ku ɗaya kada ka yadda ka nuna wani fifiko a'a ai mu ne suwa ne a'a mu ne dangin suwa ne a'a mu ne kabilar kaza a'a mu ne wane ne na kaza wannan duk shiriri ta ne domin idan ka duba inda ya fito ta nan ka fito inda za a kai ka can za a kai shi komai girman shi komai darajan shi saboda haka babu fifiko i kokari kawai ka nemi yardan Allah a cikin ayyukanka annabi sallallahu alaihi yayi hani ga irin wannan wato abin nan ihtikar shine wulakanta dan adam kada ka nuna komai na abin da za a ce wannan wulakanci abin da za a lissafa shi cewa wannan wulakanci ne kada ka nuna shi ga dan adam a maka sallama kana kau da kai ana maka magana kana ɗaga kai to kai awa mun gane ko kada ka nuna wannan shi ɗan adam girmama shi ake yi kuma ma ai babu ma ai wani ƙasƙanci don ka girmama mutum babu wani ƙasƙanci a cikin wannan mun gane ko shi yasa majalisa annabi sallallahu alaihi wasallam babu shamaki da kowa ba shamaki ga bawa ba shamaki ga ɗa ba shamaki ga balarabe ba shamaki ga wanda ba balarabe ba in ka je majalisa nan sallallahu alaihi har bakin fata duk akwai a wajen sannan kuma baya hana kowa ya zo ya gan shi kowa ma zai iya zuwa ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙananan yara ma za su je su ga annabi sallallahu alaihi wasallam mata ma za su je su ga annabi sallallahu alaihi wasallam mun gane ko shi wato akwai wata rana wani balaraban ƙauye ya shigo majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam kan majalisar annabi sallallahu alaihi wasallam shine masallacin shi nan ne kuma majalisar shi nan ne majalisar koli ta addinin musulunci shine a yake cewa ma baina minbari baiti wa minbari haza rawbat min riyadil janna abinda ke tsakanin minbari na wannan minbarin da kuma gidana to dausayi ne daga cikin dausayin aljanna shi yasa zaka ga yanzu idan ka je masallacin Madina daidai daga tsakanin mimbarin Annabi zuwa gidan Annabi a duk bai wuce daga nan ko zuwa dan can wajen ba a wannan lokaci da Annabi sallallahu alaihi yana fitowa sai cikin masallacin shi za ga shin fada koran da duma duk da duman da bane amma na wannan waje daban yake eh saboda mutane ana so su je su yi sallah a wannan wannan dausayi na aljanna da gidan shi kawai sai masallacin sa nan ne majalisar shi so za ka samu wanda ba musulmai ba ma sun zo majalisa annabi sallallahu alaihi wa sallam har cikin masallaci akwai wata rana sun zo sai lokacin addinin su ya lokacin bautan su ya zo cikin wanda suke zuwa fa kenan ba musulmai ba fa majusawa ne suna bautan su sai lokacin bautan ya zo annabi ya ce koma can wajen ku je ku yi a nan cikin masallacin wani balaraban kauye ya taɓa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo kawai sai fitsari ya kama shi a nan fa cikin masallacin kawai da ya za ku can gefe kawai sai ya je ya kama fitsarinsa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tashi ya wannan zaka zo kai kai ba kauyen ina ne zaka zo kai fitsari a cikin masallaci annabi ce kai ku rabu da shi za a hana shi ya soma za a hana shi ce ku bari har sai da ya gama zai ce ku je ku ebo zunub ma ya ce zunubin minal ma'i wato kamar irin salka na ruwa eh umarni aka ebo salka na ruwa ce a fara a kai kawai shi kenan aka ci gaba da sallah to kage fa irin majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam kenan kama yanzu kai ka ce kai ba za ma ka gaisa da wannan ba menene ya fito daga kauye a'a in za a je majalisi ko kuma in za a je wajen wani sai an goge riga an yi kaza an yi kaza akan ne to saboda haka in za mu yi koyi mu yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ta wajen abin da ya kawo mana da kuma mu'amalan shi ya yi mu'amala da mutane mun gane ko wa yanha anil hasadi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani daga hasada shi hasada shine kana kyashi abinda Allah ya ba ma wani mun gane ko to wannan mummunan ɗabi'a ne a tsakanin musulmai a ce an samu ga wani yana hasada bi ma'ana yana kyashin mai isawa ne yake da kuɗi mai isawa ne yake da kaza mai isawa ne yake da kaza mun gane ko har ma ya kai yana tunanin ina ma da wanan nan zai yi asara a cikin wannan abin da Allah ya bashi har in yayi sai kuma ai suwa ne mun gane ko an tara an tara menene gira na na kuza an yi ruwa daga jos ruwa ya wanke ta ruwa ya wanke ya tafi ba wai ana faɗa a bisa hanya na jajantawa ba a ana faɗa a bisa hanya na me kenan za a ce kamar na murna ko farin ciki ko wani abu kana wai tunani ko kuma murnan wani abin da wani yake da shi a ce ya samu matsala wannan ba ɗabi'a ne na musulmi ba mun gane ko da ba ɗabi'a ne na musulmi ba wa ya amuru annabi sallallahu yana umarni bit tawabi'i da kaskantar da kai bil mu'minina ga mu'minai shine kana haba haba da kowa a cikin ‘yan uwa, kana haba-haba, kana girmama shi, kana kaza, kana kaza. Wa bi ƙaudil umyani, umyana, a nan yana, yana, yana umarni bi ƙaudil umyana wato da jagoran makaho. Mun gane ko? Kaga wannan makaho ne baya gani to taimake shi har ya wuce inda ake so ya wuce. Kada ka nuna kyama a gare shi, ka taimake shi to wannan mu a yanzu wannan ƙaudil umiyan ɗin nan ba wai gani na ida ba kaɗai a'a wannan bai gane abin da ake yi ba taimake shi sai ya gane wannan bai san ya ake yi ba taimake shi har sai ya san yadda ake yi mun gane ko wannan bai san ina ake samun abu kaza ba taimake shi ya je ya samu wannan abu kaza waɗannan kyawawan ɗabi'a su ne suka zaunar da mutane lafiya amma muddin in kai baka sani ba na san nan ana samun ruwa a wannan waje din kai kuma ka fito neman ruwan sai na maka shiru rabu da shi in ya je zai nema ya samu maimakon ce maka ga hanyar da zaka je ji tsagaya bayan nan nan ne kawai inda ruwan yake amma sai barka sai ka tafi can ka je ka kewaya ka kewaya in kin nuna maka hanya ka san kai ga hanyar da za a bi a je waje kaza sai ka ce ku rabu da shi a'a wannan ba ɗabi'a ne na musulmi ba idan ka je ka samu 'yan kudu kudancin najeriya dinnan in ka same su yadda da suka zauna da wanda suke 'yan arewacin najeriya a yanzu sai ka yi kuka da in ɗan arewa ya je ya ce abu ɗaya yana faɗa to shi kenan sun yarda da wannan magana su baka kaya ka zo ka yi kasuwa ka mayar musu domin sun san ba za ka ci ba yanzu haka yi mu da muke kan social media nan wasu 'yan kudi in sun rubuta ga wani abin da ɗan arewa ya musu in ka ga yadda ake yin magana a can kai ai in dai za ka yi mu'amala da ɗan arewa ba zai cuce ka ba ai ba zai yi kaza ba ai ba zai yi kaza ba to saboda me saboda da su manyan namu sun san wannan karatun a kan shi suke mun gane ko ko da kuwa faɗa musu aka yi sun sani sun riƙe shi a mazaunin ibada an ce kada ka cuci kowa an ce kuma ka yi jagora ma wanda bai sani ba jagoran nan ba wai ka jagore shi ko wanda wai ba shi da ido ba a inda bai sa ba ka nuna mishi a haka su suka riƙe suke ta yi mu kuma yanzu ga karatun nan birjik amma kuma aikin ya gagara su kuma da babu karatun kaman wannan abin da aka zo aka faɗa shi kenan in fact da an zauna lafiya a an ɗauki tatsuniyoyi ma a mazaunin hadisai da ayoyin alkur'ani aka zauna lafiya amma yanzu an karanta ayoyin iri da muzu an karanta ayoyin an karanta hadisan an san lirabinsu an san fassararsu an san nahawunsu an san sarfinsu an san mantikinsu amma an gagara yin aiki da guda ɗaya to saboda haka wannan ƙodin a umyani ɗin nan wato yin jagora ga makaho ba kawai makaho na ida ba a duk wani ne nema kai ka yi masa buɗe duk wani kafin ma ya ce taimakenin kai ka kawo masa gudunmawa ɗin mun gane ku ba wai sai ya tambaye ka ba kaga mutum ya je ya dawo ya malam wa kake nema ina kake so ka je wannan daga nan ne a cikin musulmai ne ake samun wannan a zan je waje kaza ne to ka koma ka bi ka je ka je wajen ina waje kaza nan ne nan ne inda kake nema ka hutar da shi ka samu lada ka kulla zumunci a tsakani ba zai cutatar da kai ba tunda ya san kai baka cuce shi ba amma ya je ya dawo ya je ya dawo ya je ya dawo har ya zo ya yi magana a ba mu sani da no za ka biya mun gane ko no za ka biya mu an yi training ɗinmu wato an koyar da mu mu ba da gudunmawan kafin ma a nemi gudunmawa a wajenmu shikenan an huta an zauna lafiya wannan shine abin da ake so wa hubbul fuqara annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da san fakirai san wanda ba su da shi a ganka ciku ciku a cikin su kada ka nuna bijirewa kada ka nuna kyama ga wanda ba shi da shi wal masakin da miskinai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar a so su a yi soyayya a nuna soyayya zuwa gare su wa majalisatihim da zama tare da su annabi ya kwadaitar ka je ka zauna cikin talakawa yawa kada ka ce a wannan ba wajen zaman mu bane in muna zama a cikin talakawa za a rena mu kai ka fi shi kuɗi shi ya fi ka lafiya sai ka fi shi kuɗi shi ya fi ka kwanciyar hankali kowa da rabon da Allah ya yi masa saboda haka wannan duk annabi ya kwadaitar a yi wal infaqi fi wujuhil khairi anan sallallahu alaihi wasallam ya umarni da ciyarwa a fuskoki na alkhairi duk inda aka ce fuska na alkhairi shine bangaren taimako to anan sallallahu alaihi wasallam yayi umarni a ciyar ta wannan kana da dukiya ka ciyar ta wannan babu abin da zai ragu a dukiyanka wa yadamu ta'ama da ciyar da abinci a samu kana ciyarwa yawa alal aqalla a samu dai a gidanka akwai kwano ɗaya wanda kai reserve nashi in abincin gaba ɗaya an ƙara na kwano ɗaya wannan domin wanda zai zo ne kaga da duk akwai wayannan a cikin a cikin gidajenmu yawa za a ajiye abinci wannan na baki ne ba za a ci wannan abinci ba har sai in an dafa wani to wannan kuma a lokacin ne za a ci sai a sake ajiye wani wanda daga rana zuwa dare in dare yayi babu bakon da ya zo to sai a ci wannan sai a sake ajiye wani ga wannan ajiye na bako ne zuwa wayewan gari duk bakon da ya sauko cikin dare to zai tarar da abinci zai tarar da wannan liyafa na abinci ga wajen kwana kuma ga abinci sai da safen ne za a amfani da shi in ai abincin safe kuma sai a sake ajiyewa wannan an ajiye shi ne na baki zuwa a yi abincin rana
wannan fa abincin baki ne ake ajiyewa to yanzu mun ajiye abinci ma mai waɗanda muka waɗanda muka kawo su duniyar nan kaga wannan shi ma abin dubawa ne ya ka rike iyalanka ya ka ciyar da su shi ma abin dubawa ne kada baka iya ciyar da iyalanka ba ina ake batun bako a halin da muka samu kanmu a ciki a yau to duk abin da za a yi dai a ce dai abinci dai kan ba a samu kwarwa a tsakaninka tsakaninka da iyalanka in babu a tashi a je a nema a shigar da su kuma wajen neman kowa ya tashi ya je ya nema mun gane ko yanzu ne kawai wato al'amari ya lalace amma da gida ai kowa ne nema ne yaro ta yana shekara uku ya soma nema ko ba komai zai ɗauki abinci ya kai ya kai gona ni na ta yin wayannan maganganu a tsakaninmu kama yanzu yaro zai kai shekara ishirin yana da yana jiran ka bashi kuɗin omo shekara ishirin fa ya kai shekara ishirin da biyar yana da yana jira ka bashi kuɗi ya wanke kayan shi to wani wani irin rayuwa za a yaushe za a ai ba za a taɓa ci gaba ba da wannan irin wannan zama babu inda za a je yaro yana shekara ishirin yana neman kuɗin omo a wajenka ya yi kusan fai kashi ɗaya cikin uku.
Na'am, wal mukafa'atu. Wa zuhudu fi duniya, annabi sallallahu alaihi ya umarni kan gudun duniya, wa imaqatul aza ya yi umarni kan wato fitar da ƙazanta. Mutum ka ga wani abu wanda yake zai cutatar an ɗariƙin musulmi na hanyar musulmai ka kawar da shi. Wa kana ya ya kasance yana cewa al'iman a nasarar suna ce imani bib'un wa sab'una shuba yana da shuba daki daki daki daki har saba'in da wani abu adanaha mafi karancin abin da za a lissafe shi wannan ɗabi'a ne na masu imani shine imadatul azaan tariqi gusar da kazanta akan hanya ƙaya ne kwalba ne ƙusa ne menene in dai akan hanyar tafiyar mutane ne in ka gani ɗauki ka kai da kai shi gefe mun gane ko hatta yi okay jiya mu yi wani karatu mutum ya nisanci mala'anta guda uku in zai yi bayan gari ko zai yi fitsari ƙarafi ɗariki kan hanyar da mutane suke wucewa ba a yin bayan gari a wannan waje ɗin ba a yin fitsari a kai ko ma gefe inda mutane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni wato da wannan wa arfa'uha mafi girma kuma a cikin imani shine qaulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar shahada ita ce tafi girma a cikin imani to malam yace razaqana Allahu al-mauta ala hadha al Allah ya azurta mu da mutuwa akan wannan kalma ta la ilaha illallah muhammadur rasulullah wa yassara lana ya sawwake mana al'amala mu yi aiki bi jami'i hadhihi shu'ubi da dukkan wannan nau'i nau'i na imani din wanda babban shine kalmar shahada karamin shine kawar da kazanta daga kan hanya bijahi muhammadin wato da albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akhlaquhu da ɗabi'o'insa sallallahu alaihi wasallam alkarima masu girma kasiran masu yawa faman arada ha duk wanda yake nufin sanin wannan ɗabi'o'i na annabi sallallahu alaihi wasallam falyukfir mutala'ati kutubul hadis ya yawaita tsinkayen littattafan hadisai wa sirri da kuma littattafai na tarihi wa fi ma zakarnahu cikin abin da muka ambata akwai kifayatin wato abin da zai wadatar ga al'umma liman waffaqahu Allah ga duk wanda Allah ya datar da shi lil amali bihi wajen yin aiki da shi yassara Allahu lana zalika bimannihi wa karamihi Allah ya yassare mana aiki da waɗannan ɗabi'u bimannihi da baiwan shi wa karamihi da kuma karama na shi girman shi yassara Allah lana Allah ya yalwace mana ko kuma ya yalwace mana itimama hazal kitab wato gama rubuta wannan littafi in ji malam yawmul ahad a ranar lahadi duhan da marece a ranar malam ya gama rubuta wannan littafi wanda ake kiran shi akhlaqul mustafa wanda ya tara waɗannan ɗabi'u masu ɗimbin yawa wanda in muka tsaya a kan shi zai zaunar da mu lafiya kai kanka in ka tsaya a kan wayannan ɗabi'u za ka zauna lafiya domin sai ka zaɓi ka yi wayannan ka yi aiki da waɗannan ɗabi'u shine za ka zauna lafiya in za ka zauna lafiya to ɗan uwanka shi ma zai zauna lafiya domin ɗabi'a ne wanda ya ce ga yanda za ka yi da ɗan uwan naka ga yanda za ka yi da makwabci ga yanda za ka yi da abokin tafiya ga yanda za ka yi da kowa ma mu ma mun zo ƙarshen wannan littafi muna fata abin da muka karanta muka dace Allah ya bamu lada a kai wanda muka yi kuskure inda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin amin
صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وارحم محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا الله إنما كزوك رشان وانا لتابنا أخلاق كتاب أخلاق المصطفى muna addu'a ga shi mawallafi na wannan littafi Abdullahi bin Fodiyo ya Allah ka gafarta mishi ya Allah ka rahamshe shi wa'inda duk suka rubuta littafin su ma suka ba ma jama'a ya Allah ka gafarta musu mu ma da muka karanta ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka sa mu yi aiki daidai gwargwado da abin da muka fahimta daga ciki ya Allah ka sa wannan littafi ya kasance wato dalili na canzawan al'amura da yake tsakaninmu kuma duk wanda yake da hali zai samu samu littafin ya ci gaba da karantawa sannan kuma akwai akwai shiga baki ɗaya a cikin waya wanda muka yi darussa goma sha ɗaya kenan tun daga farko har ƙarshe an riga an taskance shi yanzu insha Allahu kaga za a iya tura shi ma jama'a da yawa kowa ya saurara la'alla sai a samu wanda zai aiki koda daga koda da hali ɗaya ne yau to kai da ka tura kai ma ka samu lada a ciki kuma muna roƙon Allah Allah ya sa mu yi aiki da abin da muka fahimta a ciki ya kaga dai ɗabi'o'i ne wanda duk mun san su na fiya mun san su sai da maybe mun san su kuma muna aikata su amma ba mu san girman su ba wajen aikatawa din da ladan da ake samu wanda muka aikatawa mu ƙara wanda da ba ma aikatawa mu soma ba a yi latti ba muddin kana numfashi ba ka yi latti ba a cikin al'amari na addini yawa a samu kai ma ka yi ko da so ɗaya ne kafin ka rabu da duniya ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta ma iyayenmu ya Allah ka gafarta ma mallumanmu ya Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu ya Allah ka gafarta ma ƴaƴanmu da suka rasu ya Allah ka gafarta ma dukkanin musulmai tun daga zamanin annabi Adam har zuwa zamanin da muke a yau ya Allah in mun tashi tafiya Allah ka sa mu cika da wannan kalma ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin